إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna da jama'a wanda ke ngwala karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan farko dubu biyu da ishirin da biyu yau sha Allah za mu yi darasi na tamanin da ɗaya cikin littafin bulugul maram na hafiz bin hajar al-asqalani darasi na 81 insha Allah zan mun hara bayani akan babu lagasar bayani akan kwace yin karhi da dukiyar wani ko da abin wani mun zo bayani kan hadisin aisha radiyallahu anha inda ta karya wani akushi na ɗaya daga cikin kishiyoyinta umhatul mu'minin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk da nan ya dan takaita maganar abin ya wakana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan Aisha Hafsa ta turo da abinci ta yi shiri na musamman ta aika ta aika mishi ga sahabbai amma a gidan Aisha yake ganin haka ne aisha abin ya bata haushi kishi ya motsa ta doki abinci ta buga da ƙasa kwano ko akushi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kyakkyawan koyin shi da haƙurin shi da jimurin shi bai ce ƙala ba ya ce masu habai ku haƙuri babu ku ta yi kishi gara ta umukun ko ku ta yi kishi ɗabi'a ce aka ƙare can an jima ita ta kawo nata aka ci abinci aka ƙare da shi ta kudoki wannan ya ci abinci da abinci kambaci da kambaci gina abincin wancan ya ci wurin wannan kuma kwano naki da natar ta karya a kai ma waccan wanda aka karya nata a kai mata na aish an yi ramuwa kenan shi ne ƙarshen karatunmu na ta'amu bi ta'amu wa ina bi ina sai za mu tashi insha Allah wa Rafi bin Khadij radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man zara'a fi ard qaumin bighayri idnihim فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والعربة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه bayan kai da kawa dai kamar da ruwaya ta aka ce magana imam ahmad ta masu magana hadisin kullum malamai kan raunana ko aibanta hadisi dalilin hanyar da ya zo ma kamar malamai a taliban rahimahullah iya cin tattauna kan hanyoyin hadisin yana da shawahid a karan kanshi bai sai zamanto ba hadisi zamananne amma dalilin shawahid da yake da su wasu ya ƙara mai ƙarfin gwiwa ya cewa ya goyi bayan tasirin da imamu turmizi ya mishi kan wasu dalilai wanda ya ambata na shawahid akan hadisin da ya tabbata abin da yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'a fi arda qaumin bi ghairi idhnin duk wanda ya zo ya shibka a gonar wasu mutane ba da uzuninsa ba falisa lahu min zar'i shay ba shi da haƙƙin wannan abin da ya shibka amma wa lahu nafaqatu za a bashi kuɗin da ya kashe wajen shuka ya taya mai gona aiki ya taya mai gona aikin gona sai biya shi kuɗin haɗin shi ya kashe aka yi shuka ya ci gaba da riƙe gonar shi don ba tashi bace ba wannan shi ne abinda yake cikin wannan hadisi sai hadisi na gaban cin hadisi da ya tabbata ganin hanyoyi da ke da shi wa an urwata bin zubair radiyallahu anhu ma qala qala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna rajulain iqtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gharasa yace fi ard akan wata gona ko garka zamu ce ko gona wanda wannan gona wasu mutane ne guda biyu cikin sahabbai suka yi rigima iqtasamta ina rajulun iqtasama wasu mutum biyu sun yi rigima kuma ta kai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi aradin akan wata gona ko garka gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu li akhar wani yazo yayi da shi a gonar wani wanda ba ta shi ba mai gona ce biyar da ba asalin rigima kenan aka iske manzana sallallahu alaihi wasallam akan wannan hukunci kan wannan rigima ta mai gona da wanda ba mai gona ba ya riga ya shibka wanda ce ba tashi bace kinnan magana yaya za a yi da wannan abin da aka shibka na riga na shibka da biyu ne ko wani abu da na bani shibkawa na a ta algharas da bani da azara azara shine shibka na abu ne na kara tsaba sauransu algarsa abin da shari'a ce algarsa ici ne kenan da shi yin hausa ya dasa wani kenan gararsa a hadu mafiya na halin wani adal aka wani ya shuka kenan ya dasa dabino a gona wani a garka wani faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arad li sahibiha annabi ya hukunci kuran gona ta mai ita ce kuma kai wa amar sahibin nahal an yi kurja na halahu bai ta kai kuma da kayanka cire da shanka e da shi ne cire da shanka waƙal ya ce laisa li'arƙin zalimin haƙ duk wani jijiya ta a zalimi ba ta da haƙi zalimci ne kai wannan abin da ka dangashi dangashi muka to wannan baka da haƙin komi kuran a cire kuran kawo da kayanka kai wani daban za ga nan me ya kawo mas'alar bambancin wancan na cewa man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idhnin falaysa lahu min zar'i shay'un shi shuka a gonar mutane aka ce bai da haƙƙin wannan abin da ya shuka amma kurun walahu nafaqatu za a ba shi kudin da ya kashe amma nan sai aka ce cire ba wani cin karo da juna akwai bambancin masala shi wancan shibka ce kowa san hatsi in wato ba a ce ya je aka ce da baya kare ko dawa amma da shi wa ya ka cire dan ka kai shibka wani ba banna bace ba aka maka kai za ka bar kayan mutane kamar gwamnati mutane kun ka tayi wani da banka shibka hanka dan iri da shi ne da mamma suke da bambanci din dai nan bin duka hukumcin don ka shibka a kan kuskure ko a kama ba kan kuskure ba ne baka ta ina ganin shibka sai dai a haƙuri ba ne a ba magana sai ba ne baka da haƙƙi a kan wannan ba wani mutane ci kwan dole ka bar musu kansu dole ka bar musu kansu in in na tsaba ne a biya ka abin da kashe in irin na da shi ne ka cire ka hanka ka hanka wannan da na ce duk ba na abin da ya shahi jijiya wadda ta azalimi laysa da aka zalimin haƙ duka abin ba ta taɓa yin haƙin komi to nan magana ce ta hukunci tsakanin gona wannan kuma sun sai sulhu a yi sulhu in ya ga dama mai gona ya ce bari mu ba ku da wannan in ya ga dama ne ba haƙi bane ba ita da kame bukatar na ga kuran kamar da yake a shari'a zamani kuma ta musulunci ma ga abin ya zawa haka nan illa tausaya misali yanzu mutum zai zo karan wani ga an zai zo karan wani sai gini na kirki amma karan ba nashi bane sai mai kare zo na mahukuncin iya nan mai gona mai kare karen shi ne kai ka zo ka dasa a duma naka ba kamar da yake zamanin haka ne a shari'a tunda ba ka kan jinin shi kasar shi ba ruwan shi da ginin ka da kai sai dai wannan in iya bukata ginin misali ko zai mai amfani suna da ba a ce a gyara ya baka kudin da kashi amma ba dole bane ba ya baka da kashi a ce dole tun na gina sai ka bani kudi mai na gina ba iya ne na cikin zan gare shi ko zan yi wani kiwo a wurin ya kace na ba kudin gini zai mana kudin gini kudin kiwo gare ni ba a cikin sama a ce dole na biya shari'a ka kwata Allah ka ce baka da haƙƙi dama naka bane baka da haƙƙi ba naka bane wannan amma an ce tausayawa in ka kana da amana abin wannan ba da ku sulu ina amma kuma yawa kana kullum balle rigima da ake ana nan ba jima kusan nan yan watanni dan uwana ya Saudiya wani je karan shi kun ta da ginin fondation Allah ya sa makwabcin shi sai da mai karan kun ga kun waya ta taso ta gini ta ande da gane wani mai makwabcin ko sai gigi waya ta taso ta android ko ina bila katwa kat sambur zalim ma to jamur ba taki hudu hadda ta ko me gige gige da shi sai ya kira shi to ana ce ka zo ko ga mu ka zo garin ka zo ga zo kai ka har ginin gaba abada wani ci ginin na ci a cikin na ka tare ta ji aka kai da kawo da aka je mai da gurin takardu ya tabbatar da sun tuce shi matuta sun sun gaishe kwanan sun gaishe kare mutane sun sai da mishi ba na shi ba ne kwanan kun yi tafata ba wani gima ga tabbin ba kun tun zai za a yi shi shi wancan cayi kun a kwashe cayi ba shi a sashi kunan alaikun salam yanzu kamar wannan wani bi a justice ana cewa wanda ya tsira ma ya biya ka aikin da aka yi wannan ya wannan tsakada shi ne shi da mai gaba tsakada ai shi wanda zai maka cuta ga mutuci ne wanda zaka mai jama'a mutuci da dole gashi ne sai cuce shi wannan ana ya ka gaba sa shi ya biya ka tunda shi cuce ka ya ba bana ana ana irin wannan asara da ba ka gani a takaice dai haka ne a ka'ida dole kwashi kayan shi to Allah sai Allah ya ce wani ne Allah ya ce gaskiya na ce lalle a shara zamani a shara haka ne haka ne ko a shara gidanka ne ya gina amma tsakanin ga Allah wannan gidan bai maka amfani baka ne gina wurin in dai ka san Allah hurgin tsakanin ga Allah ka tausaya mishi ka tausaya mishi ka bashi abin da ya gashi na musulmi Allah sai ya amince yayi kudin ginin shi aka biya shi to wannan kana an shiru amma ka ce kai baka bata gina wa ba ta tun da gina tun haka wani ba kan shi bane ba kuma ta kace mai gona mai hili tashi ne ba mai dama ne so mishi wani abu daban to akan kuskure ko akan za kullun nashi ne ba mai haƙi bai haƙi wani mai haƙi mai na daban wannan shine wannan kuma ruwaya didda na ruwaya ta albani shi ma ya kawo hadisi na hanyoyi da yawa na shawahidi hadisin hadisin sahihi hadisin hadisin sahihi ya tabbata kuma iya da hanyoyi dama ba su inganci sai anan wa ana bi bakara radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala قال في خطبته يوم النحر بمنى annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana a hudubar shi ta ranar layya amina rasalla dogo hudubar ce zai kama maka abinda muke magana a nan haƙƙin wani sai cikin hudubar da ya ce inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه ya yi cewa lalle jinananku da dukiyoyinku a tsakaninku haramu ne kenan ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi haramu ne ka zubi da jinin shi kenan jinin shi da dukiyar shi jininku ya musulmi ya zaɓana jinananku da dukiyoyinku tsakaninku haramu ne kamar alhurmar wannan wata kuma alhurmar wannan wuni na mina da alhurmar wannan wata na na zulhijja watannin harama kenan da kuma wannan gari naku na makka wannan abu ne a zukatan wancan al'umma wancan zamani ko kayi musulunci wani abu da ke suna suna girma waɗannan wurare da wannan kwanan mina da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ba ya fara ɗaukan mina mina ko sallah a ranar mina dama akwai ta suna ta dan ta annabi addinin annabi Ibrahim kuma kahin ya zo suna girmama watan watan azulhijja ya tsamata na harama suna girmama wannan wata kuma suna girmama garin maka a wancan zamani to shi ne ke musu ishara yadda kuke san alhurmar wannan wuni kuka ba a keta alhurmarta ba a komi wannan cikinta ba kuke girmama alhurmar wannan wata kuke girma alhurmar wannan gari to jinananku da dukiyanku su ma haramu ne haka wannan yake karantar da kai wata al'umma wancan zamani duk da jahiliyar su suna girmama maka ko maganar jini ne wanda ya gane aka shiga to wannan yadda wannan gari ke da matsayi wajen ku to wannan ya kama su kenan nan ya sayan sama kai sun yi girman wannan abin guda uku da jinin ma ana cin mutane da kashi ka ana zuru ana cin duke ka amma bus taɓa wannan bus taɓa wannan abin guda uku shi ne ke gwada musu matsayin abin wannan al'umma waɗannan jinananku da dukiyanku da kusan al'umma wannan garin da wannan wata da wannan rana haka su ma suke alamunmu dai ya tabbatar masa da haramcin zub da jini da dukiya muna magana a yau ke duka jinin wani dukiyar wani haramu ce wani ya baka ko kai ka ci kamar da kwanaki muka yi magana nan kan masala ta wantare jiya mana abin yaukar a cikin nijar wasu ga wani gari wani ya mawan tambaye za a yi irin wannan wantaren da ake kama kama mutane a zo a yi wantare ku zo ku sai banza ku sai arha ya ce sun mai wani maganar cewa yaya ya ce to shi wantar iri na ko wantar shari'a ta amince da shi misali mutum ne ya ci kayan mutane kudin wani ne ya ci hata kudin gwamnati ya ci kudin gwamnati ya tara an gano an kama gidan shi ko na motar shi ko na abin shi an kama za a hudda kudin mutane nan ba laihi bane ba ka zo ka saya aka yi kudi ka saya ba laihi bane ba kudin mutane ci shi ya ce mai a ce al-muflis a musulunci shi ne filas annan ma ya haka ne za mu ba mai shari'a ta tabbatar da shi ba laifi bane ba yanzu ka zo ka saya mai da namu wannan kurin kana huce ya kama ka iyawa baka biliyar injin ka ne biyan cikin baka ko ya tare ka ya amshi injin ya buru ya hana ka ko ba an sanar wani yanzu a ba kuɗi za a tara mai kuɗi a kotu ya gini kuma ba biyan ba diya masu ke saboda shi aka zama za a mariya ka na ce za su ga dokar ya kama zai kana tsoron a ne ka tsere ka tsere gaban injin don ka tsaye su ne ka doka ce a nijar ana iri ka kaso a kan janas doka ce ba maganta tara ba ce ba irin wani mutum ya tsere gaban inji in wani abu da na magana ne na a kama kayan wani ta ta hanya ko ya wata samu ga an biyo shi ya tsere ya bar motar duka da ire-iren su ne ko a mota motar shi ko ko motar shi in kuka shiga mota wata shi to so a dokar su haƙe mota ma duka irin wannan kayan a takaice irin wannan kayan mutane ne yanzu muna magana kayan mutane ko kuwa ka shigo muka samu ga yanzu muna magana ita mota kayan mutum muna magana a zaka mashi akwai saɓani maganar samu ga wannan malamai na zamani da fiƙin suka ta ta zamani suna kawo su dalilai da wanda ba ban nasin zan kawo maka aya ko hadisi gaskiya za su tabbatar maka da magana laihi ce in kai zamo ga tsere ka je ka kawo ka biya duwan ba wani rabu da za mu shiga da ba eh zai muna magana da ka kaya ka cika mutane magana kaya mutane ka ci to kenan irin wannan aka ce ana wanta ne to gaskiya a nan ba wani hujja ka sayi wannan kaya mutane ba naka kaya mutum shi nan da dan wani iska bai da yake mun magana shi an riga ya saya ta yi tsohon mota ce mana kujina mata ba mamu nushi daga yau nushi daga yau ko tsohon mota ce si miliyan da zai mata ko mata tsohuwa ce a san ba a yafa gasa si miliyan wasu mana mata ba kujera ko ina ne mata kujera ta ko ya ce alhaji alhaji ce duk da aka sayi mota miliyan shi da hawan tare ba bakarar mota ba si miliyan aka sayi da hawan tare ka san bakarar mota ba ko sani ba shi da gaskiyar rababan mutum ya kauce yan wa a can dama ana abacin almagasubu iya hukunci malamai magabata duk abin da yake na wani ako a ce dama su zafi suna can dama har malamin abin da malamin su samu sa ani a da irin abin da hukuma ta kwashi ba da ta zama yana bukata ko na gida a gari ko kewayen gari ko ya bukata ce sai da gwamnati a biya amma a amshi gasaba ne mutanen da suka ce su hanyar ma haramun daga gida aka amshi aka yi hanya kurin da kari hanyar musulmi balle a zo a ce a gida kai sallah ta ka baka sallah ma da yawa sai malaman ka wata wasu akwai sallah bishan gida ba akwai sabani kan magana da ke da almuhim kowa ya san da maganar abu da aka amshi a mutum zalunci ne har sabanin sallah an kai a wurin ta ko ba ta yi ba wannan abu ne sananne shi ne ake gujewa cin wannan abun don haƙƙin wani ne da abin da yake jinin wani ne dukiyar babu haƙƙi da mutum ya hankali wajen ci domin shi na mai an kullum mas'ala tsakanin bawa da Allah matsalar tana sauƙi akan ta bawa da bawa shi Allah in mai kai na lahi iyaka kai shirka da Allah ƙolin ruwa kenan ko iyaka kai shirka da to ko inda ka tuba Allah sai ya maka kuma ma alƙawarin zai inda ka to zai yi maka amma sai ka ci biye ta kai biyu ta wani Allah ko ka to biya maka abu ɗaya ne mace mutane mutum ya sata ya na abu daban na kuɗi ya yi nadama ya tuba tsakani ga Allah ba a ta ba tuba ko tuba tuba akwai maganar haƙƙina da ka ɗauka maganar haƙƙina da ka ɗauka akwai shi yana wajenka kuma akwai haƙƙin laifi da kai Allah yana kai sata kai sata lahimi wani Allah ya gauta maka ka tuba Allah ya maka sata da kai da yana kai gai to kudin wannan wannan hidda ka ta ibada a samu abin biya shi ne kawai ta ibada ta salloli da azumi ka samu an yi abin biya ka samu abin biya ka samu saura haka za a yi ba wani magana nan ba wani magana gyara nan inda haƙin wani ne kullum ka ta ibada ka ta sallar da azumi kuma Allah san niyyarka ka imanin ka da gaske tubarka wanda kuma Allah iya ce maka baka lada mai yawa amma dai ka biya mutane akwai tuba ba ta ba tuba amma tuba akwai ya ka biya wannan shi ne abinda yake cikin mun hara magana garka mun kare magana jini da dukiya din dai haƙƙin wani ne muka ji ba kisar annabi suleiman da annabi dawud zai kuma wani alharas ko lokacin suke hukumci kan alharas to allah ta fahimta suleiman a nan menene asali shi ma harfin abin kan mai da zara abin da da sana ce ta bukata kan ruwa ta inganta rigima ce mai gona mai dabbobi shigo gona cinye kayan gona gaba daya gona ta tashi ya cinye mai gaba daya cinye gaba daya annabi dawud annabin allah ne ya kama wannan dabbobi gaba daya ya ba mai gona shi ke na ƙarshe kumcin shi an wuta kowa ana hayaniya allah ka annabi suleiman ya ce me kaji kaji abinda baban kai nan ba ya ba mai gona dabbobi wani ba Allah su cin gonar shi haka annabi da an kaji shi ya kunce kai baban shi yace a a a koma iya da wani bayani da wani ko amma Allah ki ga fahimin Suleiman Allah ce ya ba Suleiman fa in ta hakika lan hukumta me yau kana ta haka kamata ai baba me ya kamata ai yace abinda za a yi shi wannan mai gona da aka ce gonar shi a amshe dabbobin wannan shi mai dabbobi a ba mai gona ya kashe nono iya komi iya kula zai shan nono iya komi shi mai gona dabbobi a ba shi gona ya saka shuka ta in ta aka shuka ta fito ta kai daidai inda aka cinye ya kowa mai nashi aka ci kuma shi ne daidai kowa kuma kowa yarda kowa yarda mai gona yarda mai dabbobi yarda aka kowa mashaƙi haka aka yi kuma yanzu ne kaucewa shiga haƙin wani ne yanzu sai tadaunar ruwaya ta annabi da ya amina cewa inna dima'akum wa amwalakum alaikum a wata ruwaka wa aradakum da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku mutunci ma haramun ka taɓa na mutum hana wasu rasun iya cewa mamma ta duna irin ta shahid ta ka duna mali duna hali mutuwa wajen kare mutunci shahada ce mutunci ma abu ne mai al'umma kuma annabi sallallahu alaihi cewa in arba riba irdul muslim annabi ce mahi girman riba a sa riba da ko amma ce mahi lahin da riba girma mutuncin musulmi kaga ga wani abu ne ka ci mutuncin mutum ka ci mutuncin cikin mutane ba karamin hadari bane ba kwarai hadari da girman gaske annabi ta yi riba girma lahin shi cin mutuncin musulmi ka kai ta mai tsara cikin mutane mutunci yana girman gaske yanzu ki dai wannan ruwaya ta tabbata cikin sahih bukhari haka cikin sahih muslim inna dima'akum wa amwalakum wa tawmunu a'radakum alaikum haram jinin dukiyoyin mutuncin ku haramu ne kama alhurma wannan wuri naku ka hurmatu yawmikum hadha kama alhurma wannan wuri naku fi balad fi shahrikum hadha a wannan wata naku na zulhijja fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka muttafaqun alaihi sai sabon babi babu shufa'a babi na shufa'a mai asalin shufa'a za a ce tarayya haƙƙi cikin abin da ake tarayya muna tarayya kan wani abu to mai shufa'a haƙƙin in sa da ake ruwa da beto in ce bin yadda ba bin yadda ba a sai da ce bin yadda ba shi ne shufa'a kai ce ba ka yarda ba da wani ciniki da aka sai da wani abu wanda kuke kake da haƙƙi a ciki shi ne shufa'a an jabir bin abdullahi bin abdullahi radiyar anhu maƙal ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shufa'a fi kullum malamin kusan fa'iza waƙa'atul hudud wasu rifatul turuk fala shufa'a متفق عليه ولفظ البخاري abin da ke na wata jami'ar abdullah ya ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da tabbatar da haƙƙin shufa'a fi kulli malam yi kusan duk abin da ba a raba ba na tarayya kuna haɗin gwiwa a kan shi kana da dama in abokin tarayya kai sai da baka nan ka ce baka yarda ba misali gona ce gida ne wani babba da wani saida na tarayya ce ayin saida an ka zo an baka naka tunda na taɓa tunamun mu goma misali mu goma ne tunda mu tara mu amince shi kenan kurin za a saida ko baka yada ba akwai inda aka ce ƙasar mu ijibari inda abin da bai rabuwa to nan ana iya rabawa dole ko ba kun yada ba to amma duk da haka haƙƙin shi fa iya nan magana mai kai misali mu goma ne sai wani ya ce gida ne bai rabuwa mu goma sai a ce tun da wani sun amince ko sai a wani ni na bangare na sai da ma wani aboki na ko wani an zo a raba da shi a cikin kuɗi sai ke ce bai raba ni a sai da mu ba gara ma ce baka raba ko da naka ne baka haƙi ka ce baka raba tunda ni ina cikin abokan tare kuma abin abin na haɗin gwiwa ne ina da haƙƙin ce ban ya wani cikin bai ba ko ka saidawa ko ina haƙƙi a cikin gidan ina haƙƙi a cikin gidan an yi haka da ba ba ba raba ba ina da haƙƙin ce ban ya ba ko a cikin haƙƙi a cikin duk masu haƙƙi a cikin gidan kuma ta ko namiji shi zai ce maka annabi annabi ya hukumta shufa'a fi kulli ma duk abin da ba raba ba amma ya ce fa iza waqa'atul hudud wa surfatul turuq fala shufa'a lokacin da aka yi aka zo aka yi iyaka gona ce wasu karurruka ne wani gida ne aka zo aka raba aka raba gane wani nan gane wani nan gane da an raba gaba daya kowa mai hanyar shi yanzu a nan ya ce in aka yi wannan aka yi iyaka aka kowa nashi aka yi hanya to babu haƙƙin ce bai raba kuma na wani ne sai da zuba an raba mu kare ne kowa ba shi kare-kare amma gidanmu ne da na babanmu to idan na sai da bangare na na sai da suka ce a ai tun da gidan namu na kawo na babanmu ne ni bai da ba baka haƙi nawa ne tun da an raba an banna ba magana kenan amma ce in an yi iyaka an yi hanya kowa ta shi kenan a ta surfa ita ma hanya an wa kone ce na ko in za a samu matsala cewa an yi raba kowa da iyakar shi amma ba a yi ba hanya ta kowa duka mana in kai gabas za su hau ɗan lungu wanda ya arewa nan da ta gabas nan metar 30 sai gabas zama hanya ce shi kuma hanya bace ba gidaje ne kowa kan kame kai gana gana ga hanya a ɗaka to zo ni bai dama zo ce wannan hanyar shi ya sai da ta ya sai da wani gari ɗan wata unguwa bai yiwa tunda akwai hanya mun har da muna da muna tarayya an ce ana akwai saura tunda muka kama wani bako a cikin gidan tunda akwai wani abu da ya gama da ya gama da gama da kai tunda ba ba ba ba yi ba an baka gaza ka shiga amma hanyar ɗaya ce to zo na hanyar kowa yana da haƙƙi a kanka ba mai haƙƙi yanka shi ya sai da ma wani na ka bai da ba to shi ne ce maka in an yi iyaka an yi hanyoyi a nan ba magana shufa ba mai haƙƙi zo ce bai da ba ke ma matuƙa babu wani abu babu iyaka babu hanya to har ka shufa tana nan ga abokin rabanka bak in ka sai da ita bai yarda da sai da kai ba duk da naka ne iya haƙƙi ta shi da saya tunda akwai abin da kuma kuma shi ne abin da ke wannan ruwaya wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo amma lafazin nan ne wani imam bukhari ne kan wannan ne yanzu za mu ga ruwaya ta gaba sai ce wa fi ruwa ta musulun a wata ruwa ta duk da wani ruwa bukhari ya kawo musulmi ya kawo amma imam musulmi ya kawo lafazi daban cikin ruwayar shi ya ce a shufa'atu fi kulle shirkin fi aradin aw raba'in aw ha'itin la yasulu ko la yahillu an yabiya hatta ya'rid ala shariki abin da ke wannan ruwaya ta musulun ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shufa'atu fi kulle shirk shufa'a haƙƙi na bin yarda ba akan abin da aka sai da ina haƙƙi a ciki in kawo wannan haƙƙi na na shufa'a duk abin da yake na tarayya ne fi kulle shirkin duk abin da yake na haɗin gwiwa ne ba shirka wata da Allah ba ta ma kira shirka da Allah don haɗa alaka da wani na ma shirka ce ma'ana ta haɗa duk abin da yake na tarayya tana nan annabi ce cikin fiyar a cikin misali gona ne a raba'in ko ya ce mai aka ce gidaje ne gidaje ne gida manzil gida gidaje ne addar ma'ana aw haidin ko ta garka ce wadda lasulu annabi ce lasulu ko lahilu bai halitta an yabi a kai abokin wannan tarayya a gona ne a gida ne a garka ne annabi ce bai halitta an yabi a kai ka sai da rabanka hatta ya arida ala shariki sai ka gwada abokin tarayya ya kame ta yi in ka mai ta yi bisa ba ta kwan ka sai dama wani amma iya bukata ba ka dama sai da kodan naka ne eh wannan gona ta mace ta gado ma ba raba ba gida ne babba na gado ba a raba ba ta abin da ba a raba ba to wani bai iya warewa sai dama wani wanda yake so sai a cikin abokan gada shine abin da yake wannan ruwaya yace fi ruwatul tahawi قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء أنه يهوكم تا yin shufa'a a komi ne ya saka magana tun da aka ware magana gida gona magana kira akan komi akwai shufa'a duk da nan malami suna da mas'alar akan abin da ba gona ba wanda kuma abu ne daban na misali inji ne ko ma menene ko mota ce baban koyon ta ya bari shi ita ko gada inji ko gada to wani ya iya saidawa ɗaya iya so to gaskiya sai magana da an ce duk abin da mutum ke da haƙƙi shi ne mai kusa suna bugun tare ka daga wanda suka magana shi ne zai ran abu sai wa an anas bin malik qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار حق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله إلا Anas bin Malik ibn labarin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaru dar makwabcin gida haqqu bidar shi haƙi da wannan gida da za a saida wannan ruwa da sai ta kawo shi haka ibn Hibban ya inganta ruwa amma din ya da wata illa illa ta sa ake sabani kan inganci shi wani sun kai da kawowa akan ma masu ganin ya inganta to bai ture wancan da ya gabata na kadar rasul sallama bi shufa'ati fi kull malumin qasam fa zaqatul hudur wa sarfatul turuq fala shufa'a iya nan a wurin shi wannan bai kai ture shi ba saboda wannan idan aka ce kenan wannan zai tabbatar da shi wannan wannan bai zama na hukumi wannan ga illoli ga su da da dama shi kuma wannan samfur san ne inganci bukhari ya kawo muslim ya kawo cewa akwai shufa'a tana nan abin da ba a raba ba aka yanto amma gida kowa da hanyar shi kowa da kowa shi bai shi kuma za a ce kuma shi suka ce in ma za a ɗauki hadisin sai a ɗauka makwabci ne wanda irin muku bayani wancan makwabta ne amma akwai abin da ya gama su irin muku bayani ta gida ne kowa ba shi nashi amma kowa hanya guda ce mawuta guda ce to ne kenan akwai saura irin wannan ne hadisi zai samu in ya inganta samu gindin zama a yi hukunci akan cewa kenan wancan makwabci ya yi haƙƙi akan wanda ba shi ba inda ba a raba ba hanya akwai saura amma inda kowa ya rashin wadda tana nan inda misali a yanzu irin tsari aka na zamani karurruka an kowa ramin nashi da makwabci da wata kuma makwabcinka don ya makwabci ka sai ta bai daba shi da siya kaga wannan ba magana ba ba wurin bane ba wancan wanda ke mai kari don a samu rigima a wani lokacin ganin wannan ruwa ta kawo wasu sukan shari'a ma ta alƙalai kan wannan ruwa ya an ce makwabci baiwa ke sai da gidan shi wannan lokacin da ma Allah ya tarigi mu aka ta wahala akan shari'a an ji mutane musu da sai ka kama wannan ruwa cewa ban na haƙƙi in sai da mana kai to ke ce kama miliyan misali gidan miliyan bakwai ce kama miliyan goma don ce kai na zance ka wata ka wata baka wani sai da ma zai sai su bayan baga makuri kaga baka mishi kudi kudi baka mishi da kai baka baka biya ya matsada to ban ce an amai kudi ko ka gaye shi ne arimi maka karama ce inda ya sai da maka ce bai da maka ko ya riga ya sai da yace kace riga da ba sai ce ba ba ba ba ba kaga sai dai abin da ake magana inda har shari'a ta tabbatar da haka to kai mai gidan bai kamata ba ka kiya sai ka yi tsoron Allah ka yi adalci ka sai da mu abokin tare ka shi ne mai haƙi abin na addinance muke yanzu kan kai da Allah an an ce ga wanda ya haƙi ne sai da mishi mai ka sai da na waje sai ka sanar wannan shi ke da haƙi wannan a shi a mu mun yi magana akan na sama wannan akwai magana akan shi san ce muku kan wannan fi kulli shay lafazin iyar matsala wajen malam hadisi akwai magana akan shi kuma shi cewa rijalu saqatun rijalu sa'a ko rijalu sahi wannan bai kutamta da shi wannan iyar iyar kyau akwai da masu dokan irin wannan a ce hadisi ya zuwa annabi rijalu saqatun eh rijalu saqatun saqatun kashi amma ana iya samun irsal a saka ana samun kata cikin wannan ana samun makatu duka makatu kenan zaman shi za su kata bai kwatanta ingancin cikin hanyoyi ne ba su ke bada hadisi gindin zama amma zaman da zai duka za su kata ne duk amintattu ne ba wani kwaɗaya yawa akwai irsali akwai inkita a cikin wanda aka kawo duka su kata ne amma akwai wani da babu shi akwai an cire wani ko ko hadisin mursal ne ko akwai da ya shahi akwai tadlis akwai abu da yawa na sanji akwai na matani akwai shuzuz shuzuz shaz hadisi shan shaz su shaz ko bukhari ya kai musulmi ya kawo shi bukhari ya kai musulmi ya kawo amma da hadisi na shaz dan da sanadi gaba da ba wani sakata ne kuma san fursa amma hadisi bai ganta ba kuma tsala sun sanadi da sun makaranta na ce na na maganar maimuna billahi bin abbas ki ba labar maimuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ara maimuna iya cikin harami alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuru la yanki wala yunka mai harami bai alami ba alami shi bai to nan kuma an ce ta ce ibnu abbas ba labarin cewa ya yi maza cikin harami mai magana kenan ta za ta wannan wannan wannan ne khususiyya ce ko kuma menene a bayan bincike magana ibnu abbas na ɗaya yaro ne a wancan zamanin ɗan sha ne ɗaya sha biyu goma guda mace goma ma za mu ci a wancan zamanin to a ibnu abbas ya kan labarin sai ga ita maimuna ta kuma ruwa wadda wata ruwa bakar kata musulma kata ta annabi sallama ya yar maimuna ya nemi da yar yar maimuna ya halal bakar ka musulma ka kullun inganci ko internet ko amma kuma a nan kin ruwa ta zo sun zo sai musulun cewa an ba labarin cewa a ita maimuna kanta ta ba da labarin ita da kanta annabi ya aimata huwa halal bai cikin harami ya wurore to ta gani da ka arma ko ba da shi labari ba haka ga ruwa ta abu rafi abu rafi ya ce ni ne mai kai da kawowa da shi aka shi je ganta daga annabi aka aka gyara al'umma ya ce annabi aibata ko halal ya fita daga harami amma ga ruwa can bukhari ya kawo musulma ka annabi aibata ko umuru ka tin su kata alama to magana kenan cewa zaru zaru sai kullu zakatun bai kusa ingancin hadisi Mm, wannan kada bai baka ingancin hadisi sai kare wani hanyar daban wannan ne rijal wani ba matsala ba akwai matsala da wata gitarwa yanzu muna cikin wannan kashi ya da illar ce muku illa hanyoyi ne malamai ke neman na shakan hadisai su ba su gama albani kashi ya kawo hanyoyi na wani hadisin na jaru haka bi saka bidari da irin wannan amma dai magana mafi ƙarfi cewa inganci da zama abu zahiri wancan na babu shufa akan abin da aka raba nan he abu za a yi hukumci saɓanin wancan sai dai inda jarukin ne amma akwai wani abu wancan da ba iya rabawa ba sai an yi makwataka amma akwai hanya ta gama su wani abu daban ya gama su wanda yake na rayuwa ta rusa rabuwa shi ne har yanzu kenan akwai saura ba a rabuwa amma tabbas inda an yi hanya ko hanyar shi daban ƙofar shi daban wannan haƙƙin iya nan cewa ba ka da shi kowa iya dama su da gidan shi ga wanda yake so mana kenan shi mana dan uwan shi ne na وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة دوغوا كم وانا لما دي wanda ya ce ke da makwabci shi ya yi haƙƙi da za a ce da azara shi ko da karan shi na kenan akan mana mai aka ce gidan makwabci shi makwabci shi ya yi haƙƙi kan mutum ce da duka duka da ruwa ya kusan iri ɗaya ne kuma bukhari ta ya kawo ta na makwabci shi ya haƙƙi da amincin ya ce da gidan makwabcin shi to nan ma shi bai gama magana shufa'a ba shi za a iya ɗaukar magana haƙƙi na dangantaka da annabi ya ce annabi ya ce jibril ya mun wasiya da makwabci sai ne tsammanin ma za a ce zai gade ni irin wannan sai kenan ba dan nan ba a mace shufa'a ba a hili magana haƙƙi ake na shufa'a din dai nan ya karuwa ta jabi to an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru haqqu bi shufa'ati jarihi ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد كاجم غني shi sai ƙarfi hujjar hadisin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaru haqqu bi shufa'ati jarihi makwabci shi haƙƙin da shufa'a haƙƙi na wancan tarayya kin yadda sai da na makwabcin shi ko da bane da ce tazaru biya za a yi jiran shi wa in kana ga'iba cewa bai na aka zo za a sai da gida he zo wadda ya zo ce mai zama ya da jirgi inda abokin gadon ka ne to nan magana da ya ce wa in kana ga'iba yun ta zarubiya za a yi mai jiran wannan haƙƙin shi fashi eh na sai da maka amma ka sama akwai abokin tarayya ta in ya zo da bai daba jirgi ya tashi eh ka saya amma duk da ya zo ce bai daba jirgi ya tashi na haka ne yanzu shi ke kare ta tunan kalma cewa in kana da in bena da akwai ruwa ya cewa la shubata da ghaib wannan wai bada dama tana mata da inganci ko bata dama ba ga dama garshin ingancin ta akwai ruwa mai cewa la shubata da ghaib ba shi fa ga ghaib wannan ruwa na ma'ashi ta ke ka ka ta wannan mata da gindin zama wannan za ta magana kanta ba su ta san ba wani bai da bai shufa a a in dai naka ne shufa ka ce ko baka nan ka zo kana cikin tana hakin ka yace idza ka dari kuma da amma shi ne ga magana da take karin gwiwa kan wata ruwa da wannan sun inganta magana haƙƙin mu makauci kan shufa'a inda eh an yi gida ko wannan shi amma hanya ta gama har kenan ɗayan iya da haƙƙi kan ɗaya matakan hanya guda ce girma irin ba shi ne magana muka magana cewa magana ba makauci haƙƙi bayan an raba sai an faɗa in dai an raba komai ba za ku bane ba ba iya dama su da kakkan shi amma ko abin da zama ku ne kasan da ruwa ne wanda fasan cewa da zaka tsari kuma wai in hanyar su dace kin hanzu akwai abin da ta rasu an ce me masala abu ne na kakkiya akta mu'amala ta musulunci saboda yau kai dan wani ban wani iya kama wani bako zai zama zama da shi ma zama fitina zama da shi zaman fitina zama kakan fitina cikin gida iya muna zama lamun lahiya da kai kai kawo ta ka je wani gundani sai gina da ka zama kama wani fitina ya ka wani fitinan ne zai dame mu tun mana wadda bayan maka ya hanyar mazaici zai samu matsala shi za ka yi aka ba mu aka mutum haƙƙi na abokin zama shi ke da haƙƙi wanda yake kuyi tare da shi ka ba shi dama akan wanda yake ba abokin zaman ka da ba iya da kyakkyawar wajen mu'amala da yawa za ka mutane ɗan rigima a ta ba za a yi kurin asali ko suka ce lawa suka ce suka ce da suke cewa aljijar kafin albayt kar magana ce mata lawa aljijar kafin albayt kuma abu ne mai ma'ana ko a hausa sa kama ganin ka yi ka nemi makwabci ka hanga sai gida da wai abokin zamanka sai sauran gida kuma zama kwashe fitarin nan mutum ya yana ka zama lahiya kullum kuna kwamsariya kun taɓa da gida mai gari gida da ƙari akwai mutane fitarin masu wada eh akwai sunan mutane ko an san su akwai an samu su kin zai kenan ka diba abokin zama ka yanka sai gida sai wani abu da ke dan akan samu abokin zama zama fitarin ne ya fitine ka da iyalanka kina shida musulunci ba da dama wani abu ya ce wa an ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل الإقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة للغائب نا أبن ديكي يتي وأنا صلى الله عليه وسلم يأتي الشفعة كحل الإقال إذا شفعة كمان ورولي دبايبي لنرى قوي nan karin magana ce kenan ana yin ta zama guda ba da matsala ana yin ta zama guda ba a ya ƙari me a nan ba a zauwa misali gidanmu ne na abokin tarayya na muni da kai kana nan kana ji kana gani na sai da ma wani kasar tare aka yi masu a gaban ka a ƙari can daga baya ka ce a ni mai da bakan na iko kai maka wakar kana ka kusa da ka sai da magana ya saya baka ce komi ba sai daga baya ka zo baka dawa an kuma kamar hakin ka kenan sai za magana duk da ita wannan lafazin hadisin yana da iya da rauni kwarai amma dai a mutum ka kira kawo dan ba ke ba ba ba ma dai ba ka ita kuma lokaci ba ka ka sai na kai daga ba ka ka lokaci ka kenan kamar hakin ka ke baka saka iya ba hakin ba ke shiga bar shi an sai da ran labari ka da rawar ta gaba amma baka sani ba baka labari ka ji suna na maza amma ba ka ne kuma tunan da abin da ke yi a shufa ta ka halin da tsalin shufa kamar warware wannan ne na raƙo da babban raƙon kan ana ta zama guda ba a yin ba a jinkirta abu ya ce kuma wannan ruwa ibn majah ya kata haka ba za amma ya kawo ƙarin wala shufa'ata da ra'ib babu shufa'a ga wanda bai na wannan hadisin da da ifi jiddan kware hadisin ya ran kware an ce akwai muhammad bin haris albasari kuma shi mutarku ne gaba jama'a to yanzu dai sai babu sabo babu da tsoron tsoron shi na ke cewa ko almudaraba tsirada ta su tsirada su hausa ka ba ni kudi in je in juya an samu riba maraba a ce kai kari ni dabara musulunci ya yarda da shi wani zai to me yasa ake cewa na banki ba kyau ko a ce ba da bashin kudi da ruwa ba kyau bambancin kirada da kuɗi da ruwa ita kirada ita kuɗi da ruwa in ka ban bashi miliyan guda in je in yi kasuwa na ɗaya suna yanke montan kuɗi kaza za ka kawo a miliyan guda ka samu riba ko ba samu riba ba ka kawo ko a ma gobara ko ƙwararwa da sashi ka kawo suna binka yawa daman ka ya baka bashin akwai wani garanti na gidanka ko wani alhaji ya ma garanti su dai banki ba ta fara kuma an yanke riba amma ta kirada ba a yanke riba kuma ba a sa ka asara ma'ana shi wanda ya neman kudin in misali samu asara ko a sace ko gobara da bane ba dangan bai ba ta yara ma ba ba shi bane wani abin biyu ne ke bamanta su ba a yanke riba kuma ba sa shi asara ba sa shi ramuwa samun ci ba sa shi ramuwa shi mai aiki inda ake sa shi ramuwa inda misali ka ce to ka gani za ka je kano ka dawo amma kaya na ka sa a kwamba a kamin kakka yi sa moga ka goyi ta hanyar kasa kakka sayo a mota yan ruwa ruwa ko yan fitwanci kakka ba su kayana ana haka to sai kai sai ka so kai gaba ruwa ruwa aka sace ko ta samu matsala ko ta kone kwana ku kaga anan dole karama ya ga ma hili karara din ya ga ka abin da kai ba to amma in akan yara da abu ko ɗan ruwa ruwa ke ko ɗan wa ba sai tuwantin ya kun da ka kaya a ciri ba aka je ta aka ta kone ko aka sace ko kwace wannan kun babba ka karama sa karama kun ba a ce in suke nan da yawan kasuwa sai mutum ba ka jika ɗari to duk sati zaka mun jika biyu suna yi sai yanki ma duk sati jika biyu to wannan yanke satin da ya ce jika biyu ya ji kuɗi bai halitta amma a samu riba in jika goma ka samu ya halitta ku kura faɗaka ita kan ɗari aka samu kura faɗaka wani ba zai bane ba amma ana aiki da abin da aka samu kenan akan riba ake magana akan riba kuma ana iya cewa kai ɗaya cikin hudu ne uku cikin hudu duk da ka amince ko ɗaya cikin biyar duk aka amince da a yi magana ribar da aka samu ita ce ta wani babu sharɗi ba tsara faɗaka to wannan ya halitta ka samu in samu ba wani matsala kan shi can cikin rada ko muzaraba musulunci ya da haka nan kaga nan an wa a bisa tsakanin al'adun da ce za a yi gaskiya a yi amana abu ne mai kyau akwai wani da kuɗi bai iya zuwa neman su bai da hali ne ko kai neman su ka hayin hali ma neman kuɗin wani kuɗi ga su a jiki inda za a ba dan ba dan mutane ba gaskiya ba ka ba da a juya a samu ko a samu ya alheri ya alheri ci gaba da wani inda za inda za a yi gaskiya wannan shine ma'ana ta ta alƙirar an tashi da muzaraba to kan wannan za mu hara da hadisin farko ya ce an su haɗi radiyar annan nabi sallallahu alaihi wasallam ƙan salasun fi hinna albarka alba'u ila ajal والمقاردة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه باسناد ضعيف يا جماعه فضل يا ابن داوود me yake cewa shi hadisin abin da yake hukumtawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce salatun fihin albaraka abu guda uku akwai albarka cikin su albaru ila ajal ciniki zuwa lokaci za ka biya misali ba kudi hannu ba bashi a kuma rigewa kira da bashi ya yi kudi hannu inda ya gata ga an zama aikata da rigewa a ce bashi ya yi kudi hannu da ba kawai da alwaye wal muqaradatu da muqarada kenan shi mutum mudaraba kin ka ba ni kai kalini da bara ka ba mutum kudi shi yayi araba riba wa khaltul burr bi sha'ir da hada alkama da sha'ir wai a gidanka ka yi haɗa mai na jikin alkama da sha'ir a gida iya da albarka ya ce lari da bai amma ba wani sai da ba ruwa da gaskiya tana da rauni balle mu kawo hujja a kanta wannan hata da imam bukhari ma ta yi hadisin ba ma magana rauta yi akwai ta yi hadisin karya ne kuma haka imam bukhari ce haka ibnu jauzi ya kai cikin mawdu'at kuma hadisin ƙarya da mashi ba hadisin haka mai kunci ba ba ma magana rauni san annabi ya magana kwata-kwata babu wani magana sai wa'an hakim bin hizam radiyar an annahu kana shtaritu ala rajul idza atahu malan muqaradatan alla taj'al mali fi kabidin fi kabidin rataba ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسير فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي kaji mai dabara hakim bin hizam ɗan kasuwa ne iya muzaraba an tabbata ya tabbata kan to amma inda yake ma kuɗi za a yi kasuwanci a kai ƙarfin dabara ya ce mato sun sharaɗin da yake yi za a tsawo mala ima mutum mala mukarata dukiya ta haɗin gwiwa ya ce Allah ta ji almari fi kabir da taba kakka sanya dukiyata cikin ɗanyar anta muke ne anta ɗanya duk abu mai rai ba kasuwanta mai rai ko rago ko tibikiya ko rago babu gai a mai rai kakka sai abu mai rai da kudi na ya gama kakka sai ya ga wacce mai ya mutu ko ya ka ce ya mutu a hanya ko da ba sai ce kasa ya dukiya ta cikin kabinet da ba cikin an ta ɗanya ma ya kama magana ce ta biyu da sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fi kullu fi kullu ma ce fi kabinet da ta ba ajar annabi ga kama shayarwa dukkan ɗanya abu ɗanya mai ɗanya an ta akwai lada ma da amirai annabi ya kama magana haka nan ya ce kabinet da ba kenan an ta ɗanya kama magana ce da amirai ya ce kenan kaka sanya dukiyata cikin abu mai rai wala ta hannun hofi ba kaka shiga wato teku da kuɗi na eh kaka shiga kaka shiga teku da kuɗi na ba magana matauci a ruwa kawo matauci da kudi da duk hanyoyi ne na asara gidin ya kare ya kare asara kuma ce wala ta zunubi ya fi wadar masiri duk wata kwafa kwarama wani kwarama da ya mutu ciki abinci ko kwarama ce ko kwarama ce kamar kamar kana kwarama ko kwarama kamar kana a ji wata abu ya zo ruwa da su da wajen kimi wajen keta ga zika kwaita iya bugun shi ta bugun shi kamar mutum jiki ki ta ka zo wajen tsallaka tsallaka warama kun shi sai zama da gishiri ne kuma kun yanzu na kun aka yi ta bugun shi kuma da yi sakwat ita da yake gishiri a cikin ruwa zarki yanzu aka yi ta bugun shi kuma ya zama ko a cikin ruwa zama da kun cikin ruwa ta yadda ya saba gishiri ya dargi sai ta shi gurin ya gaba to shi za ke na hakimin nizam da ba ya ce ma'a ni da kudi na da za a yi kasuwa kuma ya sa'ara ba amma kanka ce abu mai rai kanka shiga cikin teku kanka mata korama ya ce kuma fa'in fa'ata an kuwa kai fa'in fa'ata shi'an min zalik an kuwa kai ɗaya cikin wani abu na gama ka fakat da min tamali dukiya da ya gabiya ne bal asara dan ka amince da mu da ku ayi baka amince ba ayi nan me kai mana ruwa kenan kamar da muku da farko in za a yi haɗin gwiwa za a yi zai ga ma sharɗin shi to kaga in gama abin da yace ba kai ba kace kai to ka biya shi ne magana kenan a almuhimmi dai a musulunci akwai dama a gama ace kari da dabara ka ba mutum kuɗi ya je kasuwa abin da samu na riba a raba tsaka ko gida kaza amma bambancin su da na kudi da ruwa shi ba a yanke a ci a sati jika kaza a yi abin da aka samu kuma inda Allah kaddara ya kaddara asara ba ta gangan ba shi mutum bai biya wanda aka ba aiki shi ne kuma a takaice kwaron da ga zai kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wannan ina ga kamata mu yi da hadisi guda ya fito kan babe ko yi da shi wa qala malik fil muwatta an al ala bin abd arrahman bin yaqub an abi an jaddi innahu amila fi mal al usman ala anna riba bainahuma wa muqum sayyin kuma na abin da ke ba labarin cewa dai kenan abdurrahman bin yaqub na abinda yake ba labari kenan na yakubu kin kakan shi ya yi aiki ya usman bin affan kasuwanci kenan ya so ga maka magabata sun yi hatta usman bin affan halibofi akwai wanda ya kana usman bin affan ya sun da usman bin affan na ayi kasuwanci kuma a raba riba tsakanin su shine abin da ya kawo nan alhamdulillah yace maqufun sahih ne maqufi ne kuma ya inganta allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته